أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تالف بعض ما يوحى إليك وضائف به وضائف به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلعلك تارك بعد ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه ملك لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل Allah malaukakin sarki yana magana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama annabi yana idarwa duniya ga baki ɗaya. ya ce fal'allaka tarihun ba da ma yi ha ilaika ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin za ka bar wani abu daga cikin abin da Allah yake maka wahayi na wato cewa su yahudin nan da nasara da mushrikai abin da suke bautawa baya da amfani abubuwa ne na banza don haka ka riga gaya musu ko da za su wulakanta sakon da aka kawo musu iyaka kai da isarwa ne karka ce don za su wulakanta ba za ka faɗa ba fala'allaka tarikun ba da mayu ha ilaika ko za ka bar wani abu daga cikin abin da ake maka wahayi zuwa ga mutanen makka da kuma yahudu da nasara don kana tsammani cewa idan ka gaya musu cewa allolin da suke bautawa abin banza ne ba su da amfani kana ganin ba za su karɓi maganan ba wa ba yi kuma kana jin kunci na abin da suke faɗa ɗin Allah yana cewa yana cewa wani waje Allah zai jami ma Allah idan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mun sani cewa ya rasulullahi abin da suke faɗa ɗin nan yana kuntata maka kwarai da gaske ba ka jin daɗin abu sallallahu alaihi wasallam an ya kula lamun zila alai mai wato abin yana maka nauyi ko yana kuntata maka kana jin kuncinsa a zuciyarka sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa in dai da gaske ne Allah ne ya aiko ka me yasa ba aiko ka da wani mala'ika yana nunawa ya ce kai manzon Allah ne ba cewa wani mala'ika ya biyo ka din da aka je mala'ika ya ce to ni mala'ika ne wannan Allah ne ya aiko shi me yasa Allah bai yi haka ba wannan ga izgilanci ke na kafiran makka da kuma yahudu da nasara ba da wani da tsoron ya kuma bisa an ya kulu laula an zira alai kanzun me yasa ba ba turo shi da wata taska ba ya zama ya ji kowa dukiya ya ji kowa arziki ai da an so shi da wata taska wanda kowa yana ganin shi ya san cewa lallai wannan dan aikan Allah ne ku kaga wannan yana gaya maka yanzu idan ka samu malami mai kira zuwa ga Allah ya zama wani iri to za ka ga ba lallai a kaji da hawarsa ba za ka talauci ne yake damunsa ko wata damuwa ce ke damunsa amma wannan sunaye ne irin na mutane amma kuma za ka ga dama annabawan Allah yana kawo su a cikakkiyar kamala ba wata nakasu a tattare da su babu wani nakasu da wani mutum zai gani sai dai wanda Allah ya rubuta zuciyarsa baya nufin su da imani shine yake ganin wannan nakasu kamar yadda su Abu Jali suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ganin yatima Abu Talib cewa shi marayan gidan Abu Talib ne a aukan su dauja ma Abu Malak ko dai ya baka wata taska ka zo da ita ya sauko maka da wata taska tare da alqur'ani da aka zo maka da shi ko kuma a zo tare da wani mala'ika sai annabi ya ce musu inna ma anta nazir ni fa da ubangin nan iyaka na ni mai gargadi ne inna ma alayka albalagh wa alayna hisab sai ya rasulullahi kai naka isarwa ne wanda ya ji shine mai rabo wanda ya ji kuma mu za mu yi hisabi mu muka san hukuncin da za mu masa inna ma alayka albalagh wa alayna hisab inna ma anta nazir wallahu ala kulli shay'in wakil Allah malokacin sarki shine yake kiyaye komai da komai subhanahu wataala kuma shi ke saka wa kowa abin da ya dace da shi
أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر ومثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتريه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أي يا رسول suke faɗa ai wannan alkur'ani da ka zo ya rasulullahi ba wai sai aiko ka da taska an saukar maka da taska ba ko kuma ka zo da wani mala'ika ba idan suna shakka cewa kai annabi ne abinda ka zo da shi daga wajen Allah ne to su kawo wani abu mana mai kama da shi wannan alkur'ani am ya kulu ai suna cewa iftarahu ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri alkur'ani ne daga kanka wato shi da kansa ya kirkire shi ba sabon Allah bane an ya kulu naftare tun da haka ya rasu Allah ya gaya musu kul fatu bi ashri suwarin to ku kawo mana surori guda goma mislihi irin wannan alqur'ani muftarayatin daban-daban a kawo su mu gani tun da alqur'ani yana dauke da sura ne 114 to an cire 104 a kawo guda goma kawai in za ku iya tun da shi balarabe ne kuma larabawa ne wannan alkurani da larabci ya ka saukar da shi cewa bilisanin arabiyyin mubin nazala bi ruhu lamin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin wannan alkurani da larabci ya ka saukar da shi shi ma balarabe ne kuma larabawa ne kun iya kuna da balaga kuna da fasaha ai shi kan ma kafin alkur'anin ya zo ba taba ji annabi ya yi waka ba amma ku kuna da waƙoƙi kuna da zube duka inda kirkira ne ai ya kamata a ce ku kuka fi shi ƙwarewa ma na haka yanzu an ɗauke muku sura ɗari da biyar da hudu ku kawo guda goma to a baya kun karanta irin wannan aya fatu bi suratul mislihi ku kawo sura ma ƙwaya ɗaya ya gagara to karshe dai Allah ya ce musu kullu nisamatil insu wal jinnu ala an yafi mithli hadha al-qur'an لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ya ce fatu da hajji suwar min mislihi a fatu da hajji suwar min mislihi muftara ya ce ku kawo surori guda goma masu kama da alkur'ani a huduman lissa za su yi lillahi kuma Allah ya ce ba wai ku mutanen maka kawai ba duk wanda kuke ganin za ku yi neman taimako a wajensa ko mutum ko aljan an ba ku dama ku je ku dan dai ku kawo irin alkur'ani in kuntum sadiqina inda gaske kuke yi
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بإذن الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون فإن لم يستجيبوا يا رسول الله إذا بس أمسى مكة والنبا كوكما ku kafiran makka da kuke cewa manzon Allah kirkiro wannan alkur'ani yayi sai kashin kansa to ku kira wanda kuke ganin za su iya taimaka muku ko mutane ko aljanu su kawo irin wannan alkur'ani amma Allah ya riga ya ce ba za su iya ba mutane da aljanu gaba ɗaya su haɗu su kawo wani abu mai kama da alkur'ani ba za su iya ba to tun da ba su amsa muku ba ma'ana sun zata cewa fa in lan taf'alu wa lan taf'alu kamar yadda aka fada a bakara da aka zo irin wannan cewa su kawo irin alkur'ani ya gagara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalubalanci larabawa su kawo alqur'ani gaba daya so gagara su kawo surori goma so gagara su kawo sura daya so gagara su kawo wani hadisi kul fati da hadisin muslimi to duka dai sun gagara sai usa sai musulmi abdul kazzabi shine yayi ta shiri ta kamar yadda muka karanta a baya a fa illam yastajibu lakum idan wanda kuka ce musu zo su taimaka muku nan ba su amsa muku ba to fa'ala muku sani fa annama unzila abin da aka sauka cikin alqur'ani da lillahi ai da Allah yake ilimi ne da Allah Allah shine al-alim haka Allah shine ya saukar da shi kuma ku sani shi ne ilimi idan yana magana idan wani wanda ya fi ilimi ya zo yana magana to za ka ji wanda ya fi ilimin maganganunsa bayanansa sun fi sun fi fita sun fi gamsar da mutane to Allah yanda sifarsa ba irin ta mutane ba ce maganarsa ba irin ta mutane ba ce iliminsa ba irin ilimin mutane ba ne sai za za ga alkur'ani ba wanda ya ita ya kawo irin komin ƙwarewarsa hayya magana komin ƙwarewarsa da fasaha komin ƙwarewarsa da balaga bai zai kawo fitabbatan alkur'ani saboda Allah laisa ta mun da yake yadda Allah nan ba abin da yake kama da shi to ba wani wata magana da ta ita ta yi magana ta yi kama da ta Allah shi yasa wanda suke mana ƙarya mun tijaniya suna cewa mun ce wai salatul fati ya fi alqur'ani to wannan duk wanda ya faɗi wannan maganar ƙarya yake shehu tijani radiyallahu anhu abin da yake cewa yace ikon ba na bismillah babu wani abu da za a kwatanta shi wanda ya kai shi daraja da girma digon baɗin ba ma wai bismillah balle a ce alqur'ani gaba daya yace babu wani abin da ake karantawa wanda yake da daraja irin na alqur'ani babu shi to wanda zai faɗi wannan kuma sai ina zai zo ce salatul fatiha ta alqur'ani aga wannan kage ne yadda suka saba yi Allah ya mana magani a bayyana da biyu lakum falam annama zai bismillah wala ilaha illahu Allah nan ba wani abun bautawa da cancanta da gaskiya sai shi yanda ba wani da kama da shi ba wani da kifa irin tata ba wani aiki irin nasa ba wani mai magana irin nasa ba wani ba wani da ilimi watan kwatin nasa to haka ba wanda yake kawo irin wannan alqur'ani tunda shine ya kawo shi fa halantum muslimun shin za ku sallama wannan bayani ku yi imani ku musulunta ku sallama wa Allah gaba ɗaya ku imani ku musulunta
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان يريد الحياة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون آه wannan aya ta sauka ne akan yahudu walansu kuma malamai suka ce a'a ta sauka ne akan mutane wanda suke riya in za su aiki na ibada sai sun kafa wa Allah shaida to amma wadansu suka ce duka ayan ta kunshe su gaba daya a saboda wadansu yahudu suna yaki ne don su samu ganima ba dan ba dan kalmar Allah ba shi ko mutum mai riya yakan yi abu ne saboda cewa ne yana yi kowa ne ya iya irin wannan shine mutum zai je lahira ya ce ya ubangiji na yi sadaka na yi sadaka sai ce ai kayi don a ce kana yi ne to an riga an faɗa shi ke na yana ce bukatar ka ta biya ya ya ya ubangiji ya ni ne ilimi ne ina amfani da ilimi na ina koyar da al'umma da sauransu a kayi idan a ce kai malami ne kai kwararren malami ne to an riga an fada an wuce wajen ko kuma ya ubangiji na yi jihadi ina zuwa ina jihadi ya kayi idan a ce maka jari ne to an riga an gaya maka jari ne to kaga duk abin da za ka yi ka yi shi saboda Allah ba ruwanka da mai kallo ba ruwanka da baya kallo da wanda baya kallo ana ma'ana duk abin da zaka sa bai a gore na ibada in ya kama kai a fili ga mutane kai kar ka ce yanzu mutum ma yaji a ce ai kawai dan ya ga mutane ne to wannan ya firiya mamuni kawai Allah ka sa a gaba kai abun ka saboda Allah babu ruwanka da kallon mai kallo Allah ya ce man kana yin jiyatul hayati wanda yake son kawa irin ta rayuwar duniya kawai rayuwarsa gaba daya duniya ta kare a wani wajen lana cewa man ka'i da harkar duniya mutu yi na wa malamin filafirar min nafi in dai rayuwar duniya kawai kake so to za a baka amma a lahira baka da rabo man ka'i yi da hajjira da ajjalna lahu fiya ma na sha'u liman yuridu duk wanda yake so a bayan duniya yake nema to shi kenan sai a sai a bashi abin da yake so a duniya ya zo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai son duniya haka za a sa masa za a sa masa duniyan a tsakanin idanunsa gashi yana ganin ta kuma ta fi karfin sa amma duk mai neman lahira haka duniyan za ta zo masa gaba ɗaya ishi sai ne duniyan ta bi tunda lahira yake nema shi ko mai neman duniya shi kuma ga duniyan nan amma ta gagare haka kama kalin ma za a man kana yadda ziyatul hajjin wafi ilayhi man kana yuridu al-hayata dunya wanda yake son rayuwar duniya jin dadin duniya man kana yuridu al-hayata dunya an wafi yayi amalan fiya za mu tuka musu ayyukan su da suke a ciki duk wani abu da ka aikata kana so ka samu sakamakon sa nan duniya kai ne son duniya anan za a yi maka wani fiya na yi ko ba za a sauya komai ba ba za a sauya maka abin da ka aikata ba.
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون يعلمون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ما سبب كده يوم من السبع سوكم تند دنيا كو سكي سو وتدامو da lahira ba wannan kan a sukan za mu wato ba abin da suke da shi laisa da wani filafirar a lahira ba su da wani sakamako face wuta shi ne sakamakon tun da dama tun daga duniya ba su nemi lahira to sai sa ake ce mutum من زي الدعاء يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار kada ya zama duka burinka addu'o'inka duka zama iyakansu a duniya a'a kada ka yi haka lahiran ma ka rika neman ta manzo Allah ya ce in za ka in za ka roki aljanna ma ka roke shi ya baka firdausul a'la اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى في جوار سيد المرسلين da haka Allah ya ce ku rika roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ku rika roƙo aljanna aljanna ma ku roƙe ta ku roƙi madaukakiyar ana da ku roƙi Allah ku roƙe shi da babban mataki ku roƙi Allah duniya Allah ya baka ita lafiya law rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wani hadisi ya zama Allah ta duk wanda ya nemi tsari daga wuta sau uku Allah ya masa tsari daga ita to kaga tsari neman tsari daga wuta wajibi ne mai ta addu'a Allah ya kare mu azabar wuta Allah ya ce kuma sunna subobi laysa lahum fil akhirati illa an-nar alayra ba su da komai sai wutan jahannama wa hadisa ma sana'u fiha abinda su aikata a duniyar nan gaba ɗaya ya lalace kamar da yadda Allah yake cewa wani waje a wakadinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura aikin da suka yi duka mun san ya shi bayi da amfani ya zama ya bi iska ya zama abun banza to haka su irin wayannan mutane masu neman sakamako a duniya wanda bukatun su duka iyakan su duniya ne to in suka je lahira ba su da komai sai wuta saboda ayyukan da suka yi duka sun lalace faru ba ma sanawuciya abinda suka aikata ya lalace wa batilun ma kanu ya'malun to abinda suka aikata suna aikatawa ya zama na ƙarya ya zama lalatacce Allah ya kiyaye
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده ولا تك في ملة منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هل من لوكشين سرقي yace abu man kana ala bayyinatin min rabbih wanda ya kasance yana da wato wata hujja mai karfi daga Allah ubangijinsa ko kuma yana kan hanya madaidaiciya bayyananniya daga Allah Ubangijinsa aman kana ala bayyinatin min rabbih cewa abin da yake kai din nan yana da yaqini gaskiya ne bai da shakka a kansa wa yatlu shahidun min kuma yana karanta shi kuma yana shaidawa abin da yake karanta wannan gaskiya ne daga Allah yake mujibiri ne ya kawo masa shi daga Allah yake isarwa al'umma wanda Allah yake isarwa duniya baki daya wa yadlu shahidin wa min qablihi kuma kafin zuwa alqur'anin nan wa min qablihi kitabun هو من كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما وما كتاب القرآن من يزو أقول أهل النبي موسى إماما شما أن للتابع jagora ne wato akwai shari'a a cikinsa inna an zalla taureta fiya hudan wa nur haka shi ma taura din nan akwai shari'a a cikinsa abun koyi ne Allah ya kawo shi wa bani Isra'ila musamman wanda suke zamanin Annabi Musa cewa su amfani da wannan sako da annabi Musa ya zo musu da shi na cikin at-taura naka wannan littafi shugaba ne jagora ne abun koyi ne Allah ya kawo abin da za a yi koyi da shi a ciki wa min qabli ja'u Musa imaman wa rahma kuma shi wannan littafi rama ne shi at-taura din nan bai da alqur'ani shi ma hudan wa rahma haka shi ma at-taura daga Allah yake shi ma shiriya ne da kuma rahama wato jagora ne kuma rahama ne Allah ya saukarwa bayansa wa min qabli kitabun musa imama wa rahma ulaika yu'minuna bihi su waɗannan su sun riga sun yi imani da wannan alqur'ani cewa Allah ne ya saukar da shi sun imani da shi ko kuma su yahudin nan sun yi imani da at-taura amma sun gagarar imani da alkur'ani waban ya kuri min al-ahzabi to duk fa wanda ya kafirce wa alkur'ani tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau musamman in mutum ya ji labarin alkur'ani din to wannan kam a waban ya kuri min al-ahzabi to alkawarin sa bauta ne fannaru ma'idu manzo Allah wani hadisi na cewa ba wani wanda zai ji labari Allah ya aiko ni da alkur'ani ko yahudu ko nasara ko ma wani addini yake yi in yi imani da shi to huta zai tafi saboda ga abin da Allah ya ce anan wa man yakuni min al-ahzabi fan naru mawduhu wannan alkur'ani duk wanda ya kafirce masa to makomansa wuta ne أولئك يؤمنون به ومن يكون من العذاب فالنار موعده ولا تكن من منه يا رسول الله Allah yana yin magana da manzon Allah amma da mu yake yi ba za ka kasance kana shakka na wannan alkur'ani ba ba wani abin da kake shakka a cikinsa na alkur'ani don haka kada wani daga cikin mutane ya zama yana shakkan alkur'ani ko wani abu na alkur'ani in yi haka ya yi koyi da yahudu wanda Allah ke ce musu wato bani isra'ila kenan afatuminuna bi ba'd alkitabi wa tadkuruna bi ba'd dan haka ya Allah kai baka tantan abin da aka saukar maka kuma duk wanda suka yi imani da abin da ka zo da shi suka yi imani da kai su ma ba sa cikin malshakka wala ta kuma da tunan kada ka kasance a ciki kuma mabiyan mabiyan kama kada su kasance suna shakka alqur'ani فلا تزمت منه إنه الحق من ربي شيء القرآن إنه قسياني دقى الله وبيجدنا الحق من ربك فلا تكون من الممترين كو فلا تكون من الممترين ذاك وإن قسياني يزو مكر دقى الله وبيجدنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرضناه وكاغونا القرآن an saukar da shi ne da gaskiya kuma akan gaskiya aka saukar da shi naka duk abin da yake kunshe da shi gaskiya ne in mutum ya yi musu wani abu to masaukinsa wuta ne fannaru a wajen walakin na aksarar nasu la yi minu sai dai fa yawancin mutane fa ba za su yi imani ba ɗan kaɗan ne suke imani shi kullum alheri yan kaɗan suke samun sa amma ba su cika samu ba masu godiyan Allah ba su da yawa wa qalilun min ibadi yashkur mu'minai ba su da yawa walakin aktharun nasi la yu'min wa yuqdi aktharun fil ardi tudilluka an sabilillah masu gaskiya a cikin musulmin ko a cikin malaman ba su da yawa misali mu'minai nan ce ba su da yawa Allah ya ce ba su da yawa to kaga malamai daga cikin su su ne akallan da kalili ke za su zama sun fi kasawa walakin na sayar nasu la ya alamuna su ko malamai din ga sunan suna da yawa a ɓangaren su amma yawancin su ko ba son gaskiya walakin na sayar kuma haƙƙi karihun ba son gaskiya kuma ko ilimin da kake da shi ko min yawan ilimin ka kuɗanka don aka baka wa ba wani cikin ilmi illa qalila hikima ne ake ba mutum da yawa in Allah ya baka hikima ga ilimi ga hikima to wannan ka samu ilimi mai yawa wa man yuta al-hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab suna Allah ke cewa ai yawancin su ba za su yi imani ba mu'mina yan kaɗan ne Allah ya sa mu zama cikin masu imani na gaskiya albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول نشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون به ومن يكون من العذاب آه، أولئك يؤمنون به آه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون به أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا Allah ya ce ya Rasulullahi ai a cikin makaryata duka wani makaryaci ne ya kai wanda yake yi wa Allah kage yi wa Allah karya ai wanda makaryaci ya ce a bashi a wasu mutum ya yi wa Allah karya ai ba wanda ya ce wa Allah karya sai wanda yake zuciyarsa ta ke kashe wanda Allah ya rufe zuciyarsa ba zai imani ba ai ba wanda ya kai ba wanda ya kai wato ba wanda man azlamu wani azzalimi ne man azlamu wani azzalimi ne ya kai wato a cikin azzalimai duka babu azzalimin da ya kai wanda yake yi wa Allah kage yake yi wa Allah kariya a cikin azzalimai duka babu azzalimin da ya kai wanda yake yi wa Allah kariya ومن أفضل من افتري على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم إذن ودنا ما سوى الله كريا إذن ما سوى الله كاجي كافرين كنا كنت بسيما لما ويعرضون على ربهم ذا فجرة سورة جاجا القيامة أقبى الله أبنه ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم سيما لا يكون سورة كثيرة على نفسه su shaida cewa manzannin nan sun isar da aikin Allah su kuma wanda aka kar musu da aika su kuma sun kare ta haula da zai kalabu ala rabbi wayannan sun ce wa Allah ubangiji kariya kaje suka ci karban sabon sa ran da alkiyama in an zo Allah zai sa hijabi tsakanin mutane da muminai mumini mutumin kirki tun da shi ba masumi ba ne ba mahfuzi ba ne zai yi sabo to sai Allah ya kira shi tsakaninsa shi da ubangijinsa ya sa hijabi ba wanda zai gani sai ce wane ka san rana kaza a lokaci kaza ka aikata kaza rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza na sukurta ka a duniya sai eh ya ubangiji na yi ka san na sukurta ka a duniya sai eh sai yanzu kuma zan maka gafara a lahira to kaga mu'minai Allah yana mutu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato ramar Allah yadda ka san wato mace ce aka raba ta da ɗanta sai ta neman ta sai ta neman ta duk yaron ta gani ka kama ita rungume ta tsammani shi ne har ta zo ta samu nata ɗin sai manzo Allah ce sabai yanzu kuna ganin wannan mata da ta rikice tana neman ɗanta tana samun shi inda za ta iya jefa shi a wuta a yadda ta same shi nan tana samun shi ta jefa shi a wuta sai ce a'a kuka ce a'a ba za ta yaka ce to ubangijinmu ya fi tausayin mu fiye da yadda wannan mata take jin ɗanta a ranta Allah ya mana gafara Allah ya ba mu aljanna babu hisabi babu uquba albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqul ashhadu sai malaiku da suke shaidawa haula alladhina salabu ala rabbihim ai wayannan su ne suka karyata abinda Allah ya zo da shi kuma suka yi wa Allah din kage suka mai karya su su su shaida cewa manzanni sun yi da aikan Allah sannan kuma su tabbatar da cewa su kuma wayannan kafirai sun ki karban sakon ubangiji هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا هكذا لعنة الله على الظالمين ألا يقيني والظالمين
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وهم بالآخرة هم كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ولنهم لسكي هذا متعني تقاء الدين الله ويبغونها عوجا كما سولة سكي نيمة وتسولة سوى الدين نم بعدي دي بني كركتت شيني تؤلم وإن وهم بالآخرة هم كافرون سوكم على إله su ne kafirai wanda za musu hukunci irin na kafirai.
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار آه. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون سوى النار ana dai gaya mana surorin waɗannan kafirai har yanzu wurin sifofi daban-daban guda goma sha hudu aka lissafo akan waɗannan kafirai ulaika su waɗannan kafirai lam yakunu mu'jizina fil ardi ai ba za su gagari Allah ba ba za su kuɓuce ba Allah zai kama su ya musu sakamakon da ya dace da su a ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi وما كان لهم من دون الله من أولياء كما باس da wani wanda zai jibinci lamarin su kuma bayan Allah wanda zai hana Allah ya kama su ya yi musu azaba ba su da shi yudafu lahum al'azab kuma azaban nan ma za a ninninka musu ba wai azaban kawai za a musu ba me za a ninka musu azaba saboda su sun bata kuma sun batar za a musu azaban batar su da kuma batarwansu su sun bata sun batar da waɗansu su da haka azaba biyu za a musu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya imani da annabi Musa da abin da ya zo da shi ko ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa da abin da ya zo da shi kuma ya zo ya zama musulmi ya yi imani da annabi Muhammad kenan to wayannan kan yutukum kiflain min rahmati to su ya dace yake ba lada imani da suka yi da addinin su littafin su da annabin su da kuma wanda suka yi da annabi Muhammad to haka kuma kafirai duk wanda ya bata ya batar to zai samu alhaki biyu ga alhakin batansa ga alhakin batarwanta yudafu lahum al'azab ma kanu yastati'un as-sama to wannan kan ba ta da kunnen jin gaskiya kunnen su yana ya riga ya rufe wato kunnen su na zuci a rufe ke ba wannan fatan kunne ba a kunnen su na zuci mai jin gaskiya shi kam ya riga ya kulle Allah bai ba su dama su ji gaskiya ba yawa ila abu da kuma ma kan ne su na sama ko ma kan ne su ko ba kafi ne ba sa ganin gaskiya duk lokacin da suka gaskiya sai su ganta fata duk lokacin da suka tabbata sai su gani shine shiriya wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha wa in yaro sabila rushdi la yattabi'u sabila wa in yaro sabila al-ghayy yattakidu sabila ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين to haka wayannan kafirai suke ba su da kunnen ji na gaskiya ba su da idanun ganin gaskiya balle su ji Allah ya ba su dama ba Allah ya ba mu ikon jin gaskiya Allah ya ba mu ikon jin gaskiya ya ba mu ikon jin Allah ya ba mu ikon ganin gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya din
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ثم تولى سبوا في ليلة تتلسى فوائدنا أولئك هم الذين أولئك أولئك الذين خسروا أنفسهم su wannan suna ce wa kansu hasara zuwan su duniya ma bai amfane su ba ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftaruna abin da suka kasance suna kage suna kage din suna suna cewa kage ne ko kuma suna yi wa Allah kage din suna yi wa Allah kariya kenan wannan abu a sun fata sun dake hanya yin su kariya da suke yi sun dake hanya wa dhalla anhum ma kanu yaftaruna لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون wannan ba makawa a lahira suna cikin masu wato wanda suke yin hasara sosai masu wanda suka fi yin hasara kun la jarma annahum fil akhirati bil akhirati humul akhsaruna ma'ana su ne suka fi kowa yin hasara a lahira su ne aksarun nasi ba wanda ya kai su yin hasara a lahira su wayan nan masu sifofi haka sifofi ne aka lissafa wajen guda goma sha hudu na kafirai tun daga am ya kuru laftare tun daga wannan wuri aka lissafo laifukansu guda goma sha hudu har zuwa nan am ya kulu na fitare su wani fitare su a kulfa su da yake so yin mutum mutara ya tafi kudu mani sa zumin billa yan kutun sa da ne fa illa yin sabi wula kun fala ma annawan zai bilmin layi wa allah ilaha illahu falamtun muslimun man kana yi hadis ne wazinata wafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yusqatun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكون من الأحزاب فالنار موعده ولا تكن من المسلمين إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أزل ممن يسكره daga nan ba manazzamin nan an lissafa laifuka wajen guda goma sha hudu na waɗannan kafirai masu karya ونزل ممن افتري على الله كذبا اولئك يردون على ربهم ويقول جاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبقون عيوجا وهم بلادهم هم كافرون اولئك لم يكونوا موجودين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يتقون السمع وما كانوا يبصرون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون laifuka guda goma sha hudu aka lissafa ma su waɗannan kafirai lajar da shi kuma lafsaru
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبلوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون sunan a baya ta za faɗi miyagun sifofi na miyagun mutane kafirai kenan wanda ce yi wa Allah karya suke kare ta abin da Allah ya zuri a nan kuma Allah zai gaya mana mutanen kirki saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sautin zuciyarsu da sanin su da Allah ubangiji da tsoron su da Allah idan aka ayoyin azaba sai hankulan su tashi to nan da nan sai Allah ya biyo da ayar rama na bayan Allah mutanen kirki kam su ba za cikin wancan lissafin ba ta su ga irin nasu tsari haka Allah yake yi don ya kawo a in ya kawo ayoyin azaba to sai ya biyo da ayoyi na rahama lallabi na amanu riwaya da suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki mai kyau wa akhbatu ila rabbihim kuma zo kankar da kai zuwa ga Allah ubangijinsu ulaika wayannan ashabul janna su ne ma abota shiga aljanna su masu waɗannan sigobi kaga sabanin waɗancan kafirai kenan su sun yi imani da abin da waɗancan kafirai suka yi imani suka yi yin imani da shi bayan sun yi imani kuma suka yi aiki mai kyau innal ladina amanu wa amilus salihat wa aqbatu ila rabbihim kuma suka samu nutsuwa da Allah ubangijinsu kuma so kankar da kai hankalin ya kwanta da abin da suke yi ba sa kan shakka suna suna yin akan yaqini wa qulu ila rabbihim ulaika ashabul janna wa in lam tunima abu ta janna sune za su shiga aljanna ulaika ashabul janna hum fiha khalidun kuma idan suna shiga aljanna nan fa ba wai za su zo wata rana su fita bane a'a ai a duniya ne kawai wannan kalmar take amfani laifin dadi karewa amma lahira babu in dai dadin ne ya fara shi ke nan har abada Allah ya ba mu dan annabi Muhammad haka za su dawoma a cikin aljanna su muminai masu aiki mai kyau masu koma ga Allah ubangijin su da nutsuwa da huzuri Allah ya ba mu dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu dakata nan saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu jikan iyayenmu da iyayenmu na'am eh wannan ai kaman matsayi kaman kiran farko ne inda kiran farko dama za a yi kiran sallah kafin assalatu da awa daya ana iya wannan kiran haka wannan bai zama laifi ba kaman saudiya su ba wai dai da arziki ba ko da yaushe ma an asalatu salawa ɗaya su ga kira kalla lokacin asalatu ya kusa kenan ko kaga za a iya kiran kalla kafin asalatu da awa ɗaya wanda ya kiran ta daga kiran farko saboda wanda suke bacci su tashi su shirya wa kalla masu yin wani zikiri kafin sallan asuba su ma su ji lokaci ya yi su tashi amma dai ba zai yi mutum a lokacin ya kira shi as-salatu khairu min an-nawm a kira sallan zai yi babu as-salatu saboda idan wani zaki a firgice a lokacin ya kai as-salatu ya kame bakin sa bai duba agogo ba kaga ya kasu fitar da mutum kuma ba daidai bane da masu sabon addini su ne suke wannan ka san kowa cikin din ma akwai alfijir da yake fara ketuwa wanda ba shi ne na gaskiyan ba to su wannan alfijir din yana gwada mana cewa su ba kan gaskiyan suke ba saboda su wannan alfijir din suke yi akwai wani abin da yake ce cewa za ka tsammanin kamar alfijir amma ba alfijir ba ne alfijir surajar din shi ne yake ketowa lokacin da za a yi sallah na haka su suka sai akan irin nasu din na haka duk wanda ya kiran sallah a wancan lokaci wannan yayi ne na son zuciyarsa ya saba wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi da aka saba ko saudiyan da suke cewa suna koyi da su su ma sai kiran sallan da za a yi na ƙarshen nan wanda daga shi sai sallah shi ne ake masa salatu duk wanda ya je saudiya zai ji haka turawa ne za a kira sallah ba za a yi salatu ba sai kiran sallan da za a yi kafin sallah sai ake masa salatu Allah ya masa mana maganin ya mana maganin shi wallahu ta'ala ala Allah ya ji don mai cikin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa sunanmu da alheri to yana maganan itikafi itikafi yau za mu shiga daren ashirin a daren yau din nan wato yana cikin dararen da manzon Allah ya ce a nemi da dan doka dare tsora kwana tsora kwana tara zai ya kare kaga yau daren yau da dare ne zama daren ashirin da ɗaya sai kuma daren ashirin da uku da daren ashirin da biyar da daren ashirin da bakwai da daren ashirin da tara duk wannan darare ana tsammanin darare na da kadari a ciki kuma itikafi ya zo wannan goman karshe manzo Allah a irin wannan goma na karshe ne yake ƙara damara wajen ibada sallallahu alaihi wasallama zai sallami gida ma ya fito masallaci ya zauna a masallaci ya ta ibada saboda ya koya mana shi itikafi a malamai suka ce idan ka zauna a masallaci kai niyyar itikafi muka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar to wannan muddar ma ka samu ladan itikafi amma wajen imam malik baya kasa gudi da kwana kwana ɗaya da wuri ɗaya wannan suka ce za ka ɗauki kwana goma duka amma duka kwanakin da ka samu wato duka in ka samu kwana ɗaya da wurin ma yayi in ka za ka iya shiga yau fa'ila lam in sai gobe in sai ji in sai gata in sallah saura kwana uku in ana jibi sallah ka shiga ka samu kwana biyu shi ma duka yayi duk itikafi sunansa sai dai in kana itikafi to za ka rage surutu da yawa ibadan sai fi surutun ka yawa ba za kuma ka je gida ba sai dai lalura mai karfi wanda zai ka gida a zamanin da lokacin farkon azumi in mutum yana da iyali to daga ta yi bacci bayan shan ruwa to ba shi ba ita to daga baya sai Allah ya soke wannan hukuncin amma ya tabbatar da na itikafi abinda Allah yake cewa idza salaka ibadi an fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an alladhi tajibu li wa yumli ila Allah nabi wa hilla lakum sayyidu qiyam ar-rafath ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم wa ba an kun wannan abin da ya faru sayyidina Umar kenan ya samu ya nayi bacci take bacci yace take nayi bacci take bacci ba nayi bacci take bacci ba suka yi abin da za su yi Allah ya saukar da wannan tasawuna amsakum fataba alaikum Allah ya riga ya mu gafara ko da kuma aka tabbata Allah da ku wa kurojahu hatta tabayyana lahu sayyidina rajulina thumma tumu siyama wa la tubashiruhunna wa antum atifuna fil masajid to wannan kamina in kana aiki da ba kai ba iyalin hasirin da ragama in kuwa kai aka toka tsallake haji Allah tilka hududun layi wala ta karabuwa wannan shi ne itikafi za ka rage dandanan nan waya za ka rage yawan surutu da hira ga tasbihi da yawa kai istighfari in kaga da wannan ka dauki wannan istighfari salatin annabi la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi alazim subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim ga karatun alkur'ani ga tasbihi da yawa ga zikirori da yawa in ka gaji da wannan kai wannan in ka gaji da wannan kai wannan ba wai an shekar ka an waya ba ba an shekar ka kira waya ba amma dai karka tsaya kana chatting kana wannan kana wannan ka bata lokacin ka inda abu ne wanda yake da ayyamin ma'azudat tunda azumin ma shi kansa ayyamin ma'azudat ya wallazi amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'azudat ranaku da kira biyarku yanzu ga shi mun kwana ashirin nan da kwana tara azumin ne ya kare ko goma karkari nan da kwana goma azumin ya kare ga mai tsawon rai to da haka wannan itikafi kwana goma ke yin ta ana ibada ya ta addu'a ya ta ayyuka annabi talaki ya ta karatu alqur'ani kuma mutum ya kansa addu'a ya iyalansa addu'a ya kasansa addu'a tunda da ake maganar azumin ana cikin magana ta Allah yawan kowai za ta alaka ibadi saboda gaya maka azumi a wata watan da addu'a ne sai za su halaka ibadi a jefa ne karibun ujibu saboda sabai suka zama zan Allah a karibun rabbuna nunajihi an bayibin nunabihi shin ubangijin mu kam yana kusa ne masa magana irin ta masu ganawa ko kuma yana nesa ne mu daga murya in za mu yi magana sai Allah ya amsa da kansa sai inni qaribun ujibu ina kusa ina amsawa kuma daga kun yi na amsa ba sai ka daga murya ujibu da wata da'i da da haka abin da yake yi shiga biyu na yawan zikirori yawan addu'o'i yawan karatun alqur'ani kai wa kanka kai wa iyayenka kai wa iyayenka da zuriyarka da kuma kafarka alhamdulillah na ina kuma cewa da ba
alhamdulillah yau za a fara tahajjudi a wannan masallaci namu duk wanda yake da iko ya iya zuwa ya bi wannan tahajjudi gwargwadon iyawansa Allah ya ba mu iko ni Allah ya sa a fara lafiya Allah ya sa a zama lafiya kuma Allah ya sa ya karɓaɓɓe Allah ya sa kuma a dace da daren da kadarin ana ibada dama shi da kadari ba wai ganin da ake ba duk da yana da alamomi malamai sun faɗa ranar a wannan rana rana ba ta zafi da sauran sifofin da suka faɗa shi da rinda kadari na da shi na rana amma ba wani abu za ka gani ba ba wani abu za ka gani a kusa da kai a wai wata alama ba cewa ga tilas a'a in dai ka dace a wannan dare kana kana ibada to za ka samu lada na fiye da wata dubu wajen shekara tamanin da wani abu shekara tamanin da uku da watanni za a baka ladan wani ba wai za a ga wani abu ana ba da hikaya wata mata cikin azumi an dace da damina ne ta fito za ta je bayan gida ta ga walƙiya sai dai zamani shi da ta kadari ta ce kuri da tumaki dan abdullahi ita shi da bukatar kuri da tumaki kuri da tumaki dan abdullahi annabi muhammadu ke kaga shi da bukatar ta ba wani abin da zaka in ka dace kana addu'a kana ibada shi ke nan ka shiga wannan layi Allah ya ba mu iko mu dace muna ibada da addu'o'i a cikin wannan dare albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zamu yi karbabbe manzo Allah ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara Allah zamu iko kuma Allah ce lailatul qadri khairun min alf shahrin Fatiha salatul Fatiha Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahir rahmanir rahim ملك يوم الدين ياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله من غفر wannan wata Allah من رحمة wannan wata Allah yanta wuyayen mu a ciki a wannan wata albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yanzu mun shigo goma ne na yanta wuyaye daga wuta an yanta ku daga wuta an yanta ku Allah ta mana daga ciki albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma ughliq wal qatim lima sabaqa nas bil haqq bil haqq al hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa bil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin